بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, sha takwas ga watan Rabi'in Thani hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da ishirin da bakwai ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دال خيري in ba manta ba malamin yana kan yi mana bayani dangane da shi dai wannan marubuci wanda ya karambanin shiga fagen da ba nashi ba hadda cewa zai yi rubutu ya ci gyaran bayin da Allah madaukakin sarki ya zaɓe su a matsayin cewa bayi ne na ƙwarai ya ci mutuncinsu ya faɗa abubuwa munana a kansu Mala ya ce mutum ne ɗan bin son zuciya, kuma yana kafa hukunce-hukuncen shi ne da cewa wai shi yana zaton kaza. To sai Mala ya buga mana misalan waɗannan zace-zace irin nashi. To kuma daga ƙarshe son zuciyar nashi ya kai ga har hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ba su tsira a hannun shi ba. yana mahadisai kama karya irin yadda ya ga dama. Mala ya ce, Bal kada yi sahihu juz'an min hadith in ya so hadisi kwaya ɗaya ne sai katsa shi gida-gida ya ɗibi iyakan inda yake so sai inganta wannan. Wai da'ifu juz'an akhar ɗayan kuma da bai mai bai ce to da'ifi ne. Jama mun gano wannan? shi yasa in ba ku manta ba a baya malam ya ce shi wannan taƙadari ya zo da wani irin tsari wanda shi wannan tsarin lamus bak ilaihi ba wanda ya riga shi akan wannan tsarin shi kaɗai ya zo da wannan tsarin a bisa ilimin hadisi hadisi inda yake so kawai inganta sauran kuma sai ce ba su inganta ba sai watsar da su kullu zalika bi mujarradil hawa yana yin wannan ne da tsaban son zuciya wa zanni da zato ghaira mustaddal bin mustadillin li kalamihi wala muwattaqin li ahkamihi kuma bai da wani ilimin da yake kafa hujja kan duk maganganun da yake kuma bai iya kare maganganu da hukunce-hukuncen da yake kawowa daga wani madogara tabbatacce wa min zalika malai ce bari ya buga muku misali a inda ya zaɓi wani ɓangare na hadisi ya inganta ya ɗauka ya fatawa da shi ɗaya ɓangaren na hadisin kuma doron hadisi ɗaya fa ya katsa wani ɓangare kuma ya watsar ya ce bai yadda ba to akan haka fa addinin shi a gaba ɗaya ginu mala ya ce iraduhu alladhi rawahu muslim ya kawo wani hadisi ne wanda al-imam muslim ya ruwaito min hadisi mun umar qala daga cikin hadithin da abdullahi ɗan umar ya ruwaito ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min baita aisha annabi ne ya fito daga ɗakin sayyida aisha faƙala sai ce ra'asul kufur min hahuna sai duba gabas ya ce kun ga nan nan ne kan kafirci min haisi ya talewa ƙarnin shaitan ta inda ƙahon shi ɗin ke ɓullowa ya anil mashir ya ce gabas kun gano wannan kuma gabas a wancan lokaci ɓangaren iraki ne iraki iran nan ɓangare ne annabi ya ce ra'asul kufuri sai nuna wajen wannan hadisi muslim ya fitar da shi a kitabul fitan babul fitnati min al mashriq a ƙarƙashin babin da ke cewa duk wata fitina dama daga gabashi za ta taso kawo shi a mujalladi na hudu lamba hadisi na 2228 a jizi na biyar shafi na 290 wa min al ahadis qala ba'da iradihi hadha al hadis to kun ji inda hadisi yake ku to shi wannan mutumi tijjani as-samawi da ya kawo hadisin a cikin littafin shi mai suna fasalu ahlad dhikr a shafi na 105 to wa qad hazafa minhu al-ibarat al-akhira sai cire ibaran ta ƙarshe ya anil mashriq kawai sai cire mashriq din saboda in dai in ka je madina ita madina tana kudancin maka ne kun gano wannan da kyau ku shi yasa a hadisi sanda annabi yake ma mutane bayanin yadda za su yi tsugunan ba haya ya ce kar a juya ma alƙibla baya kuma kar a fuskance ta sai ce walakin sharriku aw garribu sai dai ku yi gabas ko ku yi yamma saboda su suna kallon ina ne kudu da arewa mu kuma anan sai mu ce gabas ko ina ko yamma saboda mu yanzu muna yammacin ka'aba ne ko mun gane su kuma suna kudancin ka'aba ne shi yasa su misali suna arewaci cin da su suna arewa ne da ka'aba ina za su fuskanto kenan kudu to shine da annabi ya fito sai nuna ɓangaren gabas wanda su gabas ɗinsu ina ne kudu sai nuna gabas ya ce nan ne kan kafirci yake kuma nan ne maɓuɓɓuga fitina gaba ɗaya 'yan shiya da suka auna suka ga ai sansaninsu manzan Allah ya jefa mu wancan makami mai linzami to shine wannan takadari sai yanke ƙarshen hadisin sai ce wala ibrata bi ziyada wannan ƙarin mashrik ba wani abun lura bane ba mu da bukatun shi allati adafuha bi qawlihim wanda aka yi ƙari da cewa ya anil mashrik fa hiya wadiha alwada'i ya ce wannan ƙarara ƙarya ne ƙarawa aka yi liwa haffifo biha an ummin mu'uminina saboda wai su sauwaƙa ma uwar muminai wai ka sa abin da suke nufi wai annabi da ya zo sai ce hahuna ra'asul kufuri wai gidan shi ɗakin da yake kwana ɗakin matan shi inda ya mutu aka binne shi kun gano wannan da kyau kuwa annabi ne ya ce nan ne ra'asul kufuri to kuma gidan wane ne kenan jama kun gane in shiya ba ƙananan mutanen banza ba ne ku kuma Allah ya ce wala ta'rifan nahum fi lahanil qawli wajen tuntuban harshe ake gano su annabi ne zai zo ce gidan shi ne rasul kufuri bayan shi ya zo ya yaki kafirci jama mun gano wannan da kyau ku kuma ta yaya Allah zai bari annabi ya mutu abin ne shi a ra'asul kufuri zai yiwu ba zai yiwu ba wanda wannan ba daidai ba ne haka suke wannan abubuwan to sai ce wai ƙarya ne an faɗa haka ne saboda a sauwaƙa ma uwar mumine wa yub'idu hazihi tuhuma anha wai dan a tunkuɗe tuhuma daga gare ta ai akwai hadisai wanda ba wannan ba da yawa wanda annabi ya nuna gabas ya ce nan ne fitina za ta bullo nan ne kafirci yake ba sai wannan ƙwaya ɗaya ba kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma a yanzu fitinan da ke tasowa duniyar musulunci daga ina ke fitowa daga nan ne Allah shi kyauta mala ya ce wa min al-ahadis allati ta'ana fiha yana daga cikin hadisan da ya suka akan su al-hadis sahih alladhi rawahu al-bukhari an aisha ingantaccen hadisin da al-imam al-bukhari ya ruwaito daga aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda qala tace hajjajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yi aikin haji tare da annabi fa'afadna yawman nahari sai muka baro musdalifa muka gangaro a ranar sallah muka zo don tawaful ifada fahadar safiya sai safiyatu bintu huyayyin sai al'ada ya zo mata fa'aradan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ha ma yuridar rajulu sai annabi ya nufin zai sadu da ita faƙultu sai aisha ta ce na ce ya rasulallah inna ha ha'idun ai tana fama da al'ada wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a kitab al-hajji babu ziyada yawmun nahari a lamba hadisi na mujalladi na uku shafi na 567 a lamba na 1733 kun gano wannan da kyau ku kun ji yadda hadisin yake to da ya kawo hadisin kalis ya ce hasbuhullah Allah ya kiyaye shi ajaban li hazal nabi kallo wannan annabin ya zama abin mamaki alladhi yuhibbu mujama'ata zawjihi wanda yana son ya sadu da iyalin shi ala mashhadin wa ilmin min zawjatihi al-ukhra ko kuma ɗaya matan nashi ta sani fa tu'allimuhu bi annaha ha'idun wai take gaya mai cewa tana al'ada bainama la ta'lamul mu'ina bi amrin min dhaka shay' ita kuma wanda yake nufin a sadu da ita ma bata ma san ana yi ba kun gane suka yake son yayi a fakaice ta yaya za a ce wai annabi in zai sadu ɗaya matan shi wai sai ɗayan ta sani kun gane wannan da kyau ko ka san su gidadawa ne ya ɗauka yadda yake zaune a gidan shi zaman nunkufurci haka kowane gida ma haka aiki mai yiwuwa aisha ta ga annabi ya kira yana ƙoƙarin kiran safiya ne su shiga ɗaka ita kuma matan shi ne yanda yake yi ya neme ta ya ga yana irin wannan zai nemi ɗaya matan wannan ba ta san me yake nufi ba ko mun gano wannan da kyau ko sai ce ai tana al'ada ne ina fatan mun gano wannan da kyau ai tana al'ada ne shine yake cewa abun mamakin wannan wani irin annabi ne da in zai kusanci iyalin shi sai ɗayan mata san abin da ake ciki yana kokarin ya rushe hadisin ne ku gano wannan da kyau ko cin da abin yana kwatantawa da zan san zuciyar shi ne da kwakwalwan shi kun san sai da aka bashi littattafan shi a ya tafi tunusiya babban birnin kasansu ya je siyo buwa da musulun kawai nazari yake hadisin da bai mashi ba kawai sai ya soke shi ku gano wannan da kyau ya faɗi wannan magana a fasalu ahalar dikar a shafi na 266 kaga yanzu ba wata ƙa'ida da ya bi daga cikin ƙa'idojin tabbatar da hadisi ko rushe shi wajen ya gina maganar shi ko ya rushe kawai ya gina da menene da tunanin shi kawai da son zuciya duk malam yana kawo maka wannan ne don in ya fara raddi ko karka ce dama ba a gaya maka dan son zuciya ba ne an gaya maka tun farko kuma wannan yana haska kawo maka haka yan shi'a suke duk wanda ka tashi za ka yi magana da shi ko ya kai a haka maganan take to in dama ka san su to sanda ka tashi maganar za ka yi ne ala basiratin ala ilimin wa bi hazal uslubin nafsihi yatta'anu fi hadisi Aisha wa Uthman alladhi rawahu Muslim fi sahihi to da irin wannan salan da ya soki waɗannan hadisai guda biyu ya bi kuma ya soki wani hadisin Aisha da Usman wanda yake cikin Bukhari da Muslim cewa anna Ababakarin ista'adhana ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ne sai da na Abubakar ya zo gidan Annabi sai nemi izinin ganawa da Annabi wa huwa muttaji'un ala firashihi annabi yana kishingide a kan mashimfiɗin shi labisin mirɗa aisha ya rufa yana lullube da mayafin sayida aisha fa'adina li abi bakarin wa huwa kazalika sai ba abubakar izini ya shigo ya gana da shi yana zaune matan shi na zaune faƙada ile hajatahu ya biya ma abubakar buƙatan da ya zo da shi thumman sarafa sannan sai ya tafi thumman sta'adana umar sannan Umar ya zo nemi izini fa'adina lahu ya ba shi izini ya shigo wa huwa ala tilkal hal yana nan yanayin da yake ciki faqada ilay hajatahu ya biya mai bukatun shi zamman man sarafa Umar shi ma ya tafi qala Uthman sai Usman ya nemi izini thumma sta'adana yana thumma sta'adantu Usman ya ce sai na nemi izini alaihi ina son ganawa da annabi fajalasa wa'ala wajalasa ya zauna wa ƙala da aisha ijma'i alaiki thiyabaki ya ce nemi tufafinki ki kintsa ta gyara ta gyara ta koma gefe faƙadaitu ilaihi hajati na gama buƙata da annabi thumman sarabtu sannan na fita ne tafiya ta alhadis wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi a kitab fadailis sahaba babu min fadl uthman bin affan radiyallahu anhu shi usman dama annabi na jin kunyan shi ko bai jin kunyan shi kuma annabi ya taba zama ma cinye shi abu da abubakar da umar da suka shigo da usman zai shigo sai ne sai ya rufe jikin shi to wai kasancewan aisha na kwance ta lulluɓa annabi na zaune ya ja mayafinta ya rufe jikin shi abubakar ya fito aka ba ya zo aka ba aka biya mai bukata ya tafi usman ma ya zo aka umar ya zo aka biya mai bukata ya tafi wai zuwan usman ne da annabi ya ce ke tashi ke bar wajen nan kikinsa wai shine abin suka zaka ci qala bada iradil hadith bayan da ya kawo hadisin mutahakkiman ghamizal hadith bil wada'i yana mai ruguza hadisin da zargin hadisin cewa wai ƙarya ne ya ce ayyu nabiyin haza wannan wani irin annabi ne kun san ba su da mutunci da ladabi game da annabi wannan wani irin annabi ne alladhi yastaqbilu ashabahu wa huwa muttaji'un fi mird zawjatihi ala firashihi zai rika ganawa da sahabban shi yana kwance yana lullube da mayafin matan shi wa bi janibihi zawjatuhu fi libasin mubtazilin kuma ma kwance ita ma tana rufe da bargon kwanciyanta hatta idza jaa Uthman jalasa har sai da Usman yazo sanne yazo ya zauna wa amara zawjatahu bi an tajma alaiha thiyabaha wai sannan ya umarci matan shi ta kintsa wannan magana ya fadi a fasalu ahlad dhikr a shafi na 267 ala hazal muftari min Allah ma yastahiq mala yace wannan makareci Allah ya mai abin da ya cancance shi kun je inda yake ma hadisi da haka yake hukunta su kawai duk hadisai da alkur'ani haka yan shiya suke masu wa kalamuhu an hadhainil hadithaini wa an ahadisin ukhra mala yace haka fa kaji maganan da yema waɗannan hadisai guda biyu to duk sauran hadisai ma haka yake masu tata'allaqu bi shakhsiyatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda maganar sai ya hada su da cin mutuncin annabi a arattu an naqali kalamihi fiha Mala ya ce, Na ɗan kaura kai ne ma ban kawo maganganun shi duka ba, libasha atihi saboda munin maganin da yake faɗi kan annabi. Ma'ama fihi minat takzibi bil ahadisi sahiha da kuma irin maganganun da yake faɗi domin ƙaryata waɗannan hadisai ingantattu, wattihamin lissahaba da kuma irin yadda yake tuhuman sahabban annabi bi wadi'iha cewa wasu suka ƙirƙiri waɗannan hadisan فإن فيه طعن في ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم kuma ma a cikin maganganun da yake kawo kai tsaye akwai suka ga annabi wa nailan min maqamihi sharif da kuma cin mutuncin matsayin annabi madaukaki wa akhlaqihi samiya ar-rafi'a da kuma batanci dangane da abin da ya shafi ɗabi'un annabi madaukaka masu daraja maganganu na batanci da raini haka za ka je yana fitowa yana gaya ma annabi ko damuwa baya yi malin yake cewa wata aridan bi zaujatihi tahiratil afifat da kuma irin yadda yake magana na batanci da cin mutunci da kazafi da kage ga tsarkaka kamilallin matan annabi wa haza kufurin sarihun wannan kafirci ne karara bi ijma'il muslimina a bisa haɗuwar musulmi baki ɗaya وقد ذكر شيخ وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حقيقه ابن تيميه الله مدوكين سركي يجي kanshi ya ambaci ijma' al-ulama ala kufr man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa duk musulmi sun haɗu duk wanda ya zagi annabi ya zama kafiri au abahu ko ya aibata annabi au tanaqasahu ko ya rage ma annabi daraja wa naqala ibaratihim fi zalika ya koro maganganun malamai daki-daki ɗaya bayan ɗaya da suka faɗi game da mutumin da ya sake ya faɗi wata kalma ko yaya take na ɓatanci da cin mutunci ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ibn Taymiyyah ya ce, Ƙalal imamu Ahmada, al'imamu Ahmadu ya ce, Ahmadu ya ce, Kullu man shataman nabiya alaihi salatu wassalam duk wanda ya zagi annabi au na ƙasahu ko ya rage mai daraja au ta na ƙasahu ko ya rage darajan annabi musliman kana au kafiran shin musulmi ne wanda ya wannan maganan koko kafiri ne fa alaihi alqatlu abin da ke kan shi kisa ne wa ara an yuqtala al-imam ahlus sunna wal jamaa ahmad ibn hanbali ya ce ina ganin a kashe shi wala yusta tabu ko waiwayen ma ya tuba ba za a yi ba ko musulmi ne ya zagi annabi ko ya kalmar rage darajar annabi ko wani abin da ya kama da haka to sai an kashe shi kuma ba za a ce ya tuba ba wa qala ibn al-qasim an malik ibn al-qasim yace imam malik yace man sabban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya zagi annabi kutila za a kashe shi walam yustatab ba za a nemi ya tuba ba wa qala ibn al-qasim ibn al-qasim yace aw shatamahu zagi annabi aw abahu ko ya aibanta annabi aw tanaqasahu ko ya rage mai daraja fa innahu yuqtalu kazindiq wannan za a kashe shi kaman zindiki wa qad faradallahu tawqirahu Allah ya wajabta mutunta annabi da darajanta annabi da ganin kiman manzon Allah to duk wanda ya ma annabi wannan karan tsayan hukuncin shi kenan yanzu wannan tijani as-samayi hukuncin musulunci akan shi ne a kashe shi kun gano wannan da kyau saboda duk abin nan da ake faɗi ya fuskanci annabi da shi waro ibn wahabin an malikin ibn wahabin ya roto daga mali ya ce man kala inna rida annabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya bude baki ya ce mayafin annabi warwuya burdahu ko kuma ya ce burdahu maimakon rida wasahun mai dauɗa ne wa arada bihi aibahu kuma ya nufi ya aibanta annabi kutila wannan kashe shi za a yi an gano wannan da ke ku duk wanda ya annabi wata kalma na cin mutunci amma kalle yana cewa ayyun nabiyyu hadha wannan ba kalmar reni bane wannan yuqtalu wala yustata to da akwai reni tsakanin shi da annabi wa kadhalika qala abu hanifa wa ashabahu haka abu hanifa da almajiran suka faɗi fi manta na ƙasahu au bari minhu ga duk wanda ya kalman da ta zubar da mutuncin annabi ko ya nuna baran-baran da bara'a ga annabi au kazzabahu ko ya ƙaryata annabi innahu murtaddun ya ce wannan mai yarda ne ya yarda kashe shi za a yi waka zalika man ƙala waka zalika ƙala ashabu shafi'i haka ma almajiran shafi'i suka ce kullu man ta'arrada li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya fuskanci annabi bi ma fi istihanatun ga abin da yake na cin mutunci da wulakanci fa huwa kasabbi sarih wannan ana hukunta shi kaman zagi ne karara fa inna listi'a fa inna listihana bin nabiyyi kufurun kokarin wulakanci da raini da batanci ga annabi wannan kafirci ne kai tsaye duk wanda ya wannan sai an kashe shi kun gano wannan da kyau ku musulmi ne wannan ko ko kafiri ne kowane ne qala shaykh islam ba'da dhikr hadhihi an-nuqul ibn taymiya wannan maganganu sai ce faqadit tafaqad nususul ulama haqiqa nasoshin malamai sun hadu min jami'i tawa'if na kungiyoyi kaf ala anna tanaqqusa lahu kufurun cewa duk wanda ya ƙoƙarin taɓa martaban annabi ko ya yi to wannan kafirci ne mubihul liddami ya halatta a kashe shi wa hum fistitabatihi alama ta ƙaddama min alkhilaf malamai sun kai sun komo dangane da maganan cewa shin za a neme shi ya tuba ko ba za a neme shi ya tuba ba wala farka fi zalika bayna an yaqsuda aibahu kuma babu bambanci shin ya nufi aibata annabi ko bai nufi aibata annabi ba dole ya taka tsantsan dangane da matsayin annabi muddin ya kalman batanci da cin mutunci ga annabi ya nufa ko bai nufa ba kashe shi za a yi lakin nal maqasu da shay'un akhar malai ce sai dai abun nufi wani abu ne daban hasala sabbu taba'allahu in dai zagin da cin mutunci ya biyo nufi ko ba nufi ba in dai ya kai ga annabi to mutum ya shiga uku hukunci ya tabbata a kan shi aula ya kasu da shi an ko bai nufi komi ba min zalika bal ya hazulu wa yamzahu kai ko wasa yake yana ba'a aw ya fa'alu ghayra zalika ko wani abu ya ja shi yayi da sabal da baka in dai ya shafa haƙƙin annabi to magana ya kare kun gano wannan da kyau yasa duk wanda zai magana in dai annabi na wajen to ita ka tsantsan in ba haka ba ka ji hukunci wannan bayani ma ce ka karanta littafin asarimul maslul ala shatimin rasul a shafi na 527 ka duba fin nuquli qablahu bayanan da suka zo gaba daya a shafi na 525 zuwa shafi na 527 min kitabi nafsi a wannan littafi na asarimul maslul ala shatimin rasul kun gano wannan da kyau ku zararren takobi a wuyan duk wanda ya karambanin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu nan tijani as-samawu yayi ko bai yi ba mala yace kama na qalal ijma' ala zalika aidan al-qadi iyad alqali iyal ya kawo bayanai na ijma'in malaman musulunci kaf akan duk wanda ya zagi annabi yanka shi za a yi ko ya ci mutuncin annabi ko ya riga darajar annabi ko ya yake yanka shi za ya faɗi wannan alci littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa a shafi na 932 a mujalladi na biyu a juz'i na biyu kun gane yace jami jami'u man sabban nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya zagi annabi au abahu ko ya aibata shi au alsaka bihi na ƙasan fi nafsi ko ya danganta na ƙasa ga jikin annabi ko ɗabi'un annabi kai ga karan jikin abin da ya shafi annabi gaba ɗaya au nasabahu ila dinihi ko ya danganta shi zuwa ga wani addini na cin mutunci da ɓatanci au haslatin min hisalihi ko ɗabi'a zuwa ga wata ɗabi'a au arrada bihi ko ya bijirar da cin mutunci gare shi au shabba au shabbahahu bi shay'in ala tariqis sabbi ko ya kamanta annabi da wani abu na fuska na ne na zagi kamar yanzu yadda zaka ji in bid'a suna cewa wai da annabi da fafuroma duk daya duk wanda ya faɗo wannan yanka shi za a yi kun gano wannan in kai magana sai ce wa ya halici annabi Allah ne wa halici fafuroma Allah ne duk daya sai ka ce to shikenan ka gama bayani da uzurinka eh to ku yanka shi in ka je lahira ka gaya ma Allah wannan ina fatan mun gano wannan da kyau in kun fahimci bayanin baya ba ruwan musulunci da me yake nufi in za ka kamanta fafuroma da wani ka kamanta shi da ubanka ko da kanin ubanka amma ba manzan Allah ba jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa au shabahu bi shay'in ala tariqi sabbil lahu wannan ya zama zagi ne gare shi wa irza'i alaihi da nuna kaskanci da todarci gare shi awe tasgir ko kaskanta annabi da sha'ani ko kaskanta wani al'amari na sha'anin annabi awe al-ghadd minhu ko kuma cin mutunci wal aibi da aibatawa lahu ga shi annabi fa huwa sabbul lahu duk wannan zagi ne kun gano wannan da kyau ko wal hukmu fi hukmu sabbi hukuncin da za a mai wannan shine hukuncin mai zagi yuqtalu kashe shi za a yi tasni ba mu togace ba faslan min fusul hadal bab ba wani babin da muka kawo cikin babuka wannan littafi na ashafa wanda ke bayyana wani hukunci sabanin wannan an hadal maqsadi ko me ya nufa kuwa kawai kashe shi za a yi wala namtare fi kuma ba ma shakkan wannan hukunci muna faɗin shi ne tasrihan kana au talwihan shin ya fito ƙarara ya kalman zagin koko ya yi abin da dabara da hannunka mai sanda ne, waka zalika malla anahu, haka duk wanda ya tsine ma annabi ya zage shi, au da a'ale ko ya mugun magana ga annabi, au tamanna mudarratan laho ko ya gurin wani cuta ko ɓatanci ya kai zuwa ga annabi, au nasaba ilaihi ma la ya liku ko ya danganta annabi zuwa ga abin da bai cancanta ba, bi mansibihi a matsayin annabi, ala ɗariƙe zammi a kan zargi yanzu wancan da yake ce ayi na biyan haza wannan zargi ne ko yabo ne ya cancanci kisa cikin ashafa in gano wannan kenan waɗannan da ke ba su mafaka a masallatansu sai ka ce hukuncin ku duk ɗaya saboda kuna ba ma zagin sahabbai zagin na kaiwa zuwa ga annabi mafaka kuma ashafa ta ce kashe shi za a yi shine sai yake cewa au أو أبث في جهته العزيز بسخف من كلام وحجر malam ya ci gaba da mana bayani dangane da wasu abubuwan da duk wanda ya faɗi dangane da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kashe shi za a yi amma ga lokaci ya ƙure mana za mu zo za mu ci gaba da bayani dangane da abin da alƙazi iyad ya faɗi a cikin ashifa bi ta'arifi hukukil mustafa a karatu na gaba da iznin Allah wasubhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum